الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد سلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata ashirin da tara ga watan jumadal akhir wanda kamar yadda aka ji cewa yau an ba da damar a yi duban fari idan ba ga wata ba gobe zai fi kai zama talatin jibiya zama ɗaya ga wata sai yana da kyau a rika ba wa wayannan abubuwan muhimmanci musamman ga azumi ya zo wanda ake rikici a ciki to idan ana kulawa sosai da sosai mutum ba zai fada cikin rudani ba da yau na ga sanar wa sarkin musulmi cewa a yi duban fari in ba ga wata ba wata zai fita ke shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da uku bayan jira annaba alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya iya wannan kwanan watan da muke karanta sai ta nuna wa duk mai hankali cewa kwanakin mu yana karewa kwarai da gaske a littafin mu na allu'ulu wal marjan fi mattafaqa alaihi shaykhan mun tsaya a darasi na 130 daidai za mu tashi darasi na 131 hadisi na lamba ta 898 sannan za mu tashi babi na sha biyu a cikin kitabun nika muna roƙo Allah madaukakin sarki ya gaza mana malinki babu sadaqi wa jawazi kaunihi ta'lim qur'an wa khatami hadid wa ghairi zalika min qalilin wa kathir wa istihbab kaunihi 500 dirham liman la yajhaku bihi mala yace babin da yake magana akan sadaki yaya sadaki yake wa jawazi kaunihi ta'lim qur'an da halaccin kasancewa sadaki ya zama karantar da alqur'ani mutum ba shi da kokobo to amma kuma ya san wani abu na alqur'ani sai a yi sharadi da shi cewa zaka koyar da ita aya kaza ko izu kaza in dai an samu wannan yarjejeniya ya halatta to shine wa jawazi kaunihi ta'limu qur'an da halaccin kasancewar sadaki ya zama karantar da alqur'ani wa khatami hadidi ko kuma ba shi da komai amma yana da zoban karfi kaga nan ne zaka ga an an bi ta kan aqallu sadaki ne aqallu sadaki yanzu na ji ayi dubu shirin da biyar ne tsayan wani abu misali shine aqallu sadaki musamman a malikiya to akwai waɗanda kwata-kwata ba su saboda wannan hadisin da za mu karanta suna ganin aƙallu sadaq ba shi da iyaka su kuma malikiya suna ganin yana da iyaka shine rubu dinarsa ɗaya bisa hudu na dinari wa gairi zalik da wani haka min kalilin na abu da za a kawo kankani ne wa kafirin ko mai yawa wa istihbabi kaunihi kamsu mai ajirhami an so in za ka bada sadaki ka bada dirhami ɗari biyar duk dirhami ɗaya yanzu daidai yake da naira nawa duk dirhami ɗaya kafin mu gaba muna so ku binciko mana mu gani sai dai yake da naira nawa malam Muhammad duk dirhami dai dai dai yake da naira nawa za mu gani liman la da abu bi ga wanda wato ba zai dakura akan haka ba an sa'ad bin sa'ad as-sa'idi radiyallahu ta'ala an an karbo daga sa'ad dan sa'ad Allah madaukakin sarki ya kara masa yadda أن امرأة جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم هو جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا نقول rasulullahi ko aka dai zama da fatha ta zo gurin annabi alaihi salatu wassalam fa qalat kaga bin nakira wata mata ce ba faɗi sunanta ba ta zo gurin annabi alaihi salatu wassalam fa qalat sai ta ce ya rasulullah ya ma'aikin Allah jitu li ahaba laka nafsi na zo dan in ba da kai na gare ka kaga kalmar su yan tawo ne wannan kalmar kawai sai aka juya da aka ji kaza kaza kaga idza sa'a fi'lul mar'i sa'at zununuhu wa saddaqa ma ya'taduhu min tawhid idan mutum yana da kyakkyawar zuciya da ya ganka ya hango ka zai ba ya kyakkyawar fassara amma idan zuciyarsa mara kyau ce zai fassara ka a mara kyau kai ma a ko limamin ungo ko aka zo aka ce ma wata ta zo ta ba da kanta ga limamin ungo nan ba za ka fara hango na gefen abu ba kwarai kuwa ba za ka hango haka ba sai dai zuciyar ka da ba da wani abu to kaga ta zo ta ba da kanta ga annabi alaihi salatu wasalam gashi nan da Allah ya ce ya ayyuhan nabiyyu inna a'lanna laka azwajaka allati atayka ujurahunna wa ma malakat yaminuka mimma afa Allahu alayka wa banati ammika wa banati ammatika wa banati khalatika khalika wa banati khalatika allati ammi hajarna ma'ahunna ma'aka ko sai ce وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي لم محل الشاهد إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين kaga abin da ayi dace in wahabat nafsa Allah da kansa ma ya faɗi kalma to in ka zo fassara wannan ita me zaka ce in wahabat nafsa halin nabi tunda irin kalmar ce anan irin karatun da profesa ya tafi a waɗanda wuri a wancan zaman nan na ƙarshe ke dan a wannan hadisi sai da ya dawo ne na tafiyan nan yana wasu tambayoyi akwai wasu gaɓoɓi da ya wajen faɗi da kaza da kaza ai ta rika tambaya a nan to za ka ce kaza to shi kenan ai hadisai a sunan lahu ne ana kokarin nuna wa ga yadda karatu yake amma kai kana kokarin lallai sai ka yadda da zuciyarka abin da ta gaya ma mara kyau to shi ne fadalar kawai to liya haba laka nafsi irin wancan ce in wa habat nafsaha lin nabi in ka zo ta ba da kanta in ka fassara wancan duk irin fassarar da kaiwa wancan ta qur'ani ita ce ana shi kenan kawai kaga idan ka muna na wancan to kaga Allah ne da kansa ya faɗa sai mu ga ya zaka da kansa ya faɗa to فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi kira da abinci Allah ya tabbata a gare shi ya kalle ta a nan ne malamin ke cewa shi ne yake nuna halittin wanda za ka aura ka kalle ta karan fariji a je a ganta a kalle ta yana da fa'ida domin annabi alaihi salatu wasalam haka ya gaya wa jabir mu kira cewa ka ganta a ban ganto je ka ganta saboda shi me yake cewa um um wato shi kyau yana is in the eyes of the beholder ba beauty is in the eyes of the beholder aka ce faɗa yana wato yana gurin wanda yake san abu shine ke cewa wai alhubbu fi ainin nazir yawa ko almahabba fi ainin nazir shi wanda zai duba shi ya san me yake maka kai abin da zai ma kyau shi wata kila ba shi ne yake masa kyau ba ko da abin da yake kuma sannan shi za a ke cewa yanzu kaga ai wanda yake duhu cikin duhu shi yafi kowa sanin inda bakin sa yake ya debo abu ko ko matar kan ta debo lalinda za ta ko ba haka bane abin nan ta bagaya wata kenan wata baiwa Allah ita mutum zai aure zai kara fadan da wai ita ya zai auri wanti kaza kaza da ma dai wanta ne ai ba a yi wa mutum zaben wanda zai aure tunda ba ke za ki zauna da ita wai ta tana ganin ai wanda ta fi hankali ta fi kaza ta fi kaza a gurin ki ba ki shi yanzu matsala kuma shi aure mabdiyun alal masalih matsala ka kake kallo ba ta wani ba yawa in ba matsala ki za a kalla ta sai yake kallo sannan wanda yake duhu ba ke sai inda bakin sa yake ba wanda yake a cikin duhun nan duk yadda yake zakkai wajen zaba abu sai zaba ido wallahi zai zaba ido zau da haka shi sai inda bakin sa yake kyale to kaga annabi alaihi salatu wasallam ya kalle ta fa sa'ada nazara ilaiha wa tabawu wa ne mutum annabi alaihi salatu wasallam ya daga kai shine sa'ada nazara ilaiha wa tabawu sanne ya sauke idanta sai da ya kalle ta ka iya cewa wato daga sama din nan har ƙasa mutum ya kalla annabi ya kalle ta sun maɗaɗa a ra'asa wutanne sai kuma sun kuyar da kai ya kalle ta sama da ƙasa sai kuma sun kuyar da kansa falamma ra'at almar'a annahu lam yaqdi lam yaqdi fiha shay'an yayin da wannan baiwa Allah ta ga annabi alaihi salatu wasallam bai yanke hukuncin komai akan ta ba bai ce komai ba da ta ga annabi ya yi shiru jalasa sai ta nemi guri ta zauna baiwa Allah wa qama rajulun min ashabihi sai wani mutum daga cikin sahabbai ya miƙe shi ma an koye sunansa fa qala ya rasulullah sai ce ya ma'aikin Allah kaga saboda zama yau da gobe an sun fahimci ɗabi'un annabi alaihi salatu wassalam cewa ga irin abin da yake so ga wanda baya so sai nike sai ce in lam yakul laka biya haja ya rasulullah in baka da bukata fa zawwijniha ni ka aura min ita shi yana so ka gani abin da ake gaya ma wato kan yana idan wanda yake da bukata shi yanzu taimar yana son ta fa kana sai annabi yace hal indaka min shay'in kana da wani abu na me kenan na sadaki wanda zaka bayar faƙala la sun ce bai da komai wallahi ya rasulallah na rantse da Allah ya ma'aikin Allah ba da komai ƙala sai annabi ce izhab ila ahlika fanzur ko ma dai gida ka gano kaga yana da mata ke ko ma gida ka gano kana da abin da za a iya bayarwa annabi alaihi salatu wasalam ya gaya ma haka hal tajidu shay'an da kaka ga za ka samu wani abu fa dhahaba thumma raja'a bawan Allah ne ya tafi ya dawo faƙala la ya ji ya rasulallah na je babu wallahi ya rasulallah kuma har da rantsuwa kaga yana so sosai ke wallahi babu ma waje ci sai an ban samu komai ba ƙala sai je unzur je ka je ka dubo walau ka saman min hadidin mahallin shari ko da zo ban karbe ne ka je ka dubo fadhaba ya ƙara tafiya sun marja fa qala la wallahi ya rasulullah ya dawo yace wallahi ban samu komai ba ya ma'aikin Allah fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wala khataman min hadid ko zo ban karfan da aka ce ni mu shi ma ban samu ba fadhaba sun marja sai ya tafi sanne ya dawo fa qala la wallahi ya rasulullah wala khataman min hadid walakin hada izari yace sai dai gaji ga wannan kyautar nawa zanin da ya dauro ai qala sahal sai sahal yace malahu ridaun shi wannan sabon da ya ruwaya yace ya rasu wallahi ya bada wannan zanin bai da komai ba shi da wani zanin shi kai yake da ba ga abun mamaki bane ba abun mamaki bane da za ka ga a zamanin zaɓen ne riga biyu ana faɗansa ko uku mai riga biyu ko uku ana faɗansa cewa wani yana da kaya amma yanzu kowa ka zaɓi duk cikin masallacin nan ba mai riga ƙasa da goma duka ban tira kowa ba goma wannan angon kuwa sai ta fi kasi gaba ɗaya ji ƙwarai kuwa ki so da haka kaga wannan shi kansan kana ji zai ƙara ba girma da martabar zaɓen annabi alaihi salatu wasallam cewa ba duniya suke yi suka zo kallo ba ba ita suka zo nema ba saboda su wani irin kasuwanci suke yi da Allah ba kwari suke ba ko sabon gari ko singa su sun zo kasuwanci ne tsakaninsu da Allah na rahukan inna Allah shara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bima za bi anna lahum aljanna su kawai aljanna suka zo biya wane mu falaha nisbuhu ka gani sai sauri yakan da garje ya rabin rabin dai a raba biyu a ba ta rabi domin aka ba ta duka bai da wani shi ma ba za a ba ta duka ba biyu za a raba babun mamaki bane shi su sa'id bin zaid bin abdin da ake gaya muku da yana wani ya kafa ya rada shi gwamna ya zo an mana magana talaka ya fara sa sunansa a layin farko a lambar sama me yasa saboda ba su da kayan gwamna kuma babu la haula wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ya annabi alaihi salatu wasallam ki ma tasna'u bi zalimi to me zata yi kuma da gyautan ka me zata yi illa bisahu lam yakun alaiha minhu shay'un idan ka sa lam yakun alaiha minhu shay'un ba ta da komai ita a kansa ko ba ka bane in kai ka sa to me ta amfana da shi kuma shi da yake so ake da amfani na zaka iya musu na ziya musu a kauye a je musu tumaki ba abun ne a sai ke da dingi ko buri ko keken zaka injin zaka so ake ko kuma sai sarga a wasu gidajen wani abu dai da za ta amfana so ake wannan kudin da amfana to idan kai ka sa me za ta yi da shi ba ta amfani da komai ba kai ne dai ka ci gaba da amfana abin ba to to sai yake fajalata rajulu hatta kana majlisuhu ba Allah ne ya zauna azaba ya tsawo ya ki tashi kenan shi dai yana kan bakan sa yana so sun baka wa sanne miki fara'u rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wato ya dade yayi yayi requestin wani abu yana so a baki ya ji shiru to kare tunda lokaci ya kawo bari ya tafi sai ni ne muwalliyar yana mai juyawa shi ne yana mai juyawa zai tafi annabi alaihi salatu wasallam fara'u rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muwalliyar annabi ya ganshi ya juya ya juya zai tafi fa mara bihi annabi yace wato ya umarni fa du'i aka kira shi yake ku kira shi falan ba da yayin da yazo ala ne ce ma za mu aka bin alquran ka gan kan duk wancan yanayin kamar ya hakura tunda bai da abin da zai bayar sai annabi ya kuma ba shi wani wato mafitar ma za mu aka bin alquran me ka tafi na qur'ani me ka tafi tambaye shi mar kenan kaga ba a san shi ba bai jura da alarma bane baya cikin manyan alarmomi alarmomi da wannan ne kai ke za a faɗa tambaye su ake ma yanzu a hadda kai ne ka haddace don ba san shi cikin alarmomi baya cikin so bai bin ka baya cikin sa Abdullahi bin Mas'ud baya cikin Zaid bin Thabit baya cikin sa Mu'adh bin Jabal duk baya cikin su baya cikin Salim Maula Abi Huzaifa baya cikin manyan alarmomi wanda aka sani babu to sai annabi yake da shi kala sai yake ma'i suratu kaza shikenan yace na dai haka sura kaza wani ne mun lafi bina wal mursalati misali ya haddace ai iya wannan ya haddace sura kaza ya fada to amma dau mai tsawo ya haddace bakara izu biyar ba kana mu dauka a haka wa suratu kaza to ya kara da wata da sura ta biyu wa suratu kaza da sura ta uku ko ka dau surori uku za ka ga dai bai izu goma ba ko kuma a dauka goma tunda ka dau bakara ali imran da sai yayi goma har ya tafi sha daya to izu sha daya in ma ba kuma ka ga inda wannan ne ba yana cikin alaran mummi domin ya tabo a tabawa diwan ya fara haddace su yana haddace bakwai ya zama malami haka annabi bakwai kawai in ballantana haka irin da su da ma'ana wanda shi in ka san surori bakwai a jere da ma'anarsu to ka zama ibrun min min ahbaril umma shi sa babban kalubalen alaran mai ne kokari ya san ma'anonin qur'ani wallahi ya buka san halki ya fi halki ba sanin ma'anonin qur'ani ya fi sanin halki halki wani abu ne daban amma sanin ma'anonin su shi ne uwa uba shi sa a zamanin annabi kaji an ce qura ba ma ta halki a wanda ko bai haddace ba zai zo yi ma'anar ya san aya ya san ma'anarta kuma ya kokarin aiki da shi su suke shirin qur'ani shi za ka cewa sai na umar ya shekara nawa goma yana haddar bakara an gaya ma mai da kokari ne ba haka ba ne duk aya ce ya yi da ita shi ne bambancin su da mu na gaya wa wani shekaran jiya wata muna tattauna miki ba ka mamaki da duk ga iyayen mu na azoki da shekaru da yawa ƙur'ani cikakke ba kowane gida ake samun sa ba cikakken ƙur'ani sai dai gidan malamai da kuma gidan manyan sarakuna da alƙalai da bayan fi alƙali ya za a gan malami ne domin ya yi risala wasu manyan manyan mutane duk gidajen iyayen mu dai ka je karka ganin juzi juzi akwai qur'anan amma ba su cika tammi ba haka ne ba cikakke ake samu ba amma yanzu ba gida ba ba ɗakin da ba za ka samu Qur'ani ne ne na musulmi wani ma har da allo a rafe amma mun fi su biya haka ne ba ma aiki da allo in za ka gaba tsara karatun ba amma suna kokari biyar da za a yi daga suna ɗabbaƙawa amin ba haka to saboda haka wannan shi to kaga annabi alayhi salatu wasallam ya ce shi me kace da shi ba yana da sura adda hayin lissafo surorin kale yace a taqra'uhunna an zahari kalbi to an zo gurin zaka iya karantar da ita zaka iya karanto su wannan ayoyin da ta to kaga falala ta alaran ba ta fito kale na abin yace kwarai kuwa kage an ba shi dama yanzu qala in izhab wa qad mallaktuka ha bima ma'aka min alquran na mallaka ba ita saboda abin da ka haddace na qur'ani abin nufi zaka je ka karanta da ita wannan ayoyi shine sadaki shine aka ce wannan sadaki ne wani girma kenan ai ba sadaki wani girma irin wannan amma dai wahala yanzu ka samu wanda ya ka san mamakin da nake ai ba ma wai ka zargi hatta malaman da suke karantar da wannan waye ka taba ji ya gwada yace wani ya san na san injiniya alaran mani bari in dauko jinki bi ma ma aka min alquran ga ayata ba ku taba ji yayi to ai babu in kuma za ka jira ta ka jira alaran mama bakir ina da ita karama wallahi in za ka jira ka jira ta uzawujuka bima ma'aka min alquran amma ya rage ina ka shekara bata shekara biyu ba shekara ta ɗaya da wata shida ato na san alaran ma ne malam ga malamin ka zauni ina fara in zai jira ya jira shekara takwas a ba shekara takwas inda zai jira gashi nan gashi nan gashi a gaban S babba na bada ga malam Bashir yana zaune na kuma yaba da ɗabi'unsa da halinsa in zai jira wallahi zan bai gashi ju kuma saboda haka ya rage naka wancan da yake zo ya mun wani kalubale kaza kaza kaza na yadda ko ta nawa zai yi na yadda ato ai na yadda da ɗabi'un zan ne ba canja ya ba zuwa lokacin wanda ba na fata kuma bare kuwa ta ga a sukuti rizan kenan tana gurin a zaune da wannan tafiya tana da fa'ida ita ba sannan ko ba ta nan ta yadda duk abin da annabi ba ka ji wata annabi ya aiko matar julabi ai da wato annabi baya gurin ba Labib ya ci auruwa a cikin mutane ya ya aurewa duk inda ya saboda ɗabi wato yadda Allah ya halitta sa irin mutum ne da mimi kuma bai kama da larabawa ba fuskar sa wato ta zama irin kamar ta wasu mutanen wani gari haka sanan da mimi ne ba ba kyakkyawa ba ne ga shi irin duwaf din nan ne duwaf shi na yi na faɗa duwaf don in san saye kalmar kawai a wata haka kuma sannan ɗabi'u ne da su masu kyau kowa yana faɗan mutumin kirki amma ai wannan wato bi ainin nazir din tana nan mutum yana so Allah ya tawaye ma ɗaba ko banki ma ɗaba na ku haka yake ma ɗaba abinda za ka rika ji alal akalli in ka kalla ka ji cewa lallai ka ga mutum to kaga da annabi ya tura shi yace ya je je ka gidan wani ka ce muna nema auren wanci kaga kalmar akwai ihtimal ai muna neman auren wanci da ya je kira mai gidan ya sallaba da shi yace annabi ne ya turo ne wai suna neman auren wanci ya rika murna yace annabi zai aure in mu yana ta murna yace a'a ai ni za a ba wa jeje to dan dakata sai ya tambaye hajiya kai ba sai ya canja yana shiga da yaje ta wace mata magana da wannan yaran to annabi alaihi salatu wasalam ya turo yana neman auren wani ita ma murna annabi yana son murna sai ce ai ba shi yake zo wa wani zai ba ta ce a kaga zan ya kuma canjawa da ma dai kaza kaza yar tana ɗaki sai ta fito ta ce umma ko wanda zance ta ce wai kin ji kaza irin abin nan ta ce in dai annabi ne ya turo ina so in dai annabin da ya turo ina so shi kenan kawai to kaga wanda take gida ma ta yadda wannan da wanda take gaban sa a zaune ba ne mutum Allah ya ce ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahum al-khiyaratu min amri ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا saboda haka shikenan sahabbai ai aka ce sahabi wani wata martaba ake gaya ma da ba za ka iya gano karshen ta ba kawai abin da ka gano kake ganowa aka sahabbai shi ai kamar maganar Dr. Jamil ne cewa duk ayar da ka dauka in dai wani aiki ne na ko aka ma manyan magabata suka faɗa ma musamman su kidi in duk wani aiki da kaji Allah ya bayanin sa a Qur'ani ko su yana bayani akan falalar sahabbai Allah domin da su ake duk wani aiki shi ga an kaga dama duk ayar da kaje kowace irin sura aka ji an gara zo kai bayanan martabar sahabbai zaka iya wannan shi ne to saboda haka kaga nan da nan sai wato annabi alaihi salatu wasallam ya aura masa ita saboda abin da ta haddace ya haddace na qur'ani to kaga banda wannan hadisin kai sai in ka kalle shi yana bayani akan taifiri sauƙaƙawa na abin da ya shafi ta dai shi abu na farko mun yi bayani akan cewa dirhami biyar nawa kuka buga duk dirhami ɗaya nawa kun yi shiru na'am duk dirhami ɗaya nawa ɗari da sha biyu dirhami ɗari biyar nawa ya kama dubu dubu hamsin da shida dubu hamsin da shida ɗari hudu da da hamsin da tara to kuma aunawa za ku yi a daidai wannan lokacin maganar da ake wato mafi karancin kuɗi aka faɗa wanda alal akalli duk wanda yake mai karamin karfi ba zai iya kamar a yanzu ne ya yi magana dubu ashirin da biyar a yanzu ba ai kaga saboda naira ba ta riki mai yauwa dubu ɗari ba ta riki a haka ne mana baka ji wani misali da ake bugawa watan da na saba ji profesa mansur ya buga misalin cewa ba kaya bane suke tsada kuɗin mu ne bai da bani kuma haka ne misali yace akwai wanda ya gani ya kiwata shanu uku a shekarun baya da kuɗin ya siyar ya tafi maka a yanzu ma ka kiwata su guda uku masu wannan girman za ka kuma siyarwa ka tafi maka da su ka fahimce ni ka ga kuɗin ne wai da balu kuɗin ne wai da balu ne race take ta faduwa yawwa to ba wannan ba za mu zo kan ukiya sai ku ji inda kuɗin yake za mu zo ukiya ai to kaga ana son sauƙaƙawa wajen abin da ya jagowan nan ba a san wato tsanantawa domin annabi alaihi salatu wasallam yana faɗa a hadisin akan mimbari ma annabi ya faɗi wannan cewa ya ku saurara ala ko kuma sun cewa magana sai na Umar ce shine yake tsaya yana gaya wa mutane cewa ya jama'a la tazalu wato bi sidiqin nisa kar ku rika tsananta kuna yin tsada wajen sadakin mata sai ce fa inna law kanat makrumatan fid dunya aw taqwa inda Allah la kana aulakum bi annabi sallallahu alaihi wasallam da wani abu ne ne ku zo mu gani ko mai kima Qur'an Allah madaukakin sarki da wanda zai fi kowa yawan sadaki Annabi alaihi salatu wasallam saboda haka ba wani abu bane Annabi alaihi salatu wasallam bai taba bawa ɗaya daga cikin matansa sama da ukiya goma sha biyu ba to ne wani ukiya daya now ya mai da shi gold a sun faɗa duk kuɗiya ɗaya um kamsu ne ake dirhamin wa nakiyar shi ne ko yawwa sai an mai da shi wannan ɗin za ka kuɗi ne mai yawa a yanzu kima to ukiya goma sha biyu da rabi ko sha biyu haka annabi alaihi salatu wasalam yake bayarwa dan annabi ya faɗa a hadisin Aisha inna azaman nikahi baraka aitaruhu mauna mafi alkhairin mafi albarka aure shine wanda aka saukaka sadaki wanda ya zanto ko kuma wahalhalin auren ba a sananta ba ba takurawa wanda zai auren ba shi ma kuma bai takura musu ba in kun lura da yanayin auren ba haushe ko takurawa juna ake daga lokacin da ya kawo kaya wai wannan akwatinan to ya fara ba su hoton yawa mai zaji ma su ba sai sun fara tunanin yanzu gado uku na gaya ba gado uku wani bawan Allah ya ce mun ya ce mun wallahi malam ya ce gadajen nan ya ce kaga dai gadajen nan da aka kawo ya ce a guda ɗaya za mu kwanta ya ce wallahi ni ɗayan da suka kawo ku yace da ƙarshe ne aiki muka za ka rika fada yace saboda shi gani yace wato ne sai nace masa to ai kai ma daga lokacin da kuka kai kaya kuka ba su ka kai akwati goma sha shida misali ai ba ka ba gado dai ba kai ma ka sani ai da sai ka ajiye ka kai hudu ka boye goma a gidanka inda gaske ne kai ma kai ma so kace an kai ai ta faɗa cewa ai wane yayi kaza na ji labarin matar da aka kai a motoci shida har motocin nata ne amma auren bai wata shida ba Allah ya kare bai wata shida ba duk mota ɗaya wata ɗaya haka auren ya kare sau da haka ba shi ba ne wannan tsawalawar tsanantawa ba shi yake sa aure ya lantin ba ba shi ba ne sauƙaƙawa shi zai sa wanda ya zo ya kashe guji ba gani zai aiki yau ta yi yana da wani kuɗin da kin bata wani zai hujjar yadda ke biyo wata su ne masu cewa kaman kaman kawo wato jamfa a jir masu wannan ɗabi'a eh kamar cire riga ne cire aji amma wanda ya zo da kima da mutuntawa shi kenan da sai na da Allah ya kara masa yadda yana son na na faɗewa ai kaga annabi alaihi salatu wasalam cewa yi da shi kamar da ibnu abbas yake faɗa yake cewa to me kake da shi yace ba shi da komai annabi cewa yake a adi a haike an zo ka ba ta wani abu kaga auren gida ne domin kanwarsa ce ko ma ya ko din shi kani ne gurin annabi alaihi salatu wasalam yawa shi kani ne yace me kake da shi ke ba shi da komai sai annabi alaihi salatu wasalam yace ina wannan silken naka kaga an san komai na sake ne ina sirken ka yi yana nan to yace ba ko ka bata silken aka bayar shine shine sadaki silke wane mutum to kaga wannan hadisin kamar yadda muka faɗa cewa yana nuni akan ba laifi bane ira irin cikin hanyoyin da duk da da wahala wato ko da yake tuna yi a banza ma mai mutunci ki miƙa kanki zuwa gare shi wanda yake san baya san ki ba zai wulakanta ki ba sannan ba zai ciwo zarta ki ba mata za su ce a amma suna gaya wasu a banza a tiktok da da da mai sunan duk a social media nawa aka faɗa wai a social media suka haɗu saboda haka malamai suka ce a ƙarƙashin wannan yana nuna cewa mutane mutunci za su iya yi wato buƙatar jika buƙatar ta zuwa gare mutuncin da in baya san da wani shi ta zai gaya mata gaskiya cewa to ni ba san ki ne ba ne ba amma dan ban da hurumin aure gaskiya ba zan iya ba shi kenan ko kuma kaza wata magana dai da za a tsaya a nan ai kaga da wani zai tambaya kan albasari cewa wa zan aura wa ɗayata yace zawuji hatta in in ahabbaha akramaha wa in abghadaha lam yuzlimha haka yake ka aura wa mai tsoron Allah in yana son ta zai karraba ta in kuma baya son ta to ba zai zalunce ta ba haka shine karatu sannan kaga hadisin ya nuna mana cewa ba laifi bane mutum zai auri mace ya ganta domin wanda yake a duhu shi ya san inda bakin ta yau sannan hadisin yana nuna mana cewa lallai shugaba shi zai aurar da wanda ba ta da waliyi shine waliyinta duk shugaba shine waliyinta wato yau wata shari'a da gani kawai na tafi ina zaune tsara da wani abin sai wurin tafi gurin sarki yola na je na zauna kawai ina kallo sai aka kawo wata shari'a ta uku da na gani sai aka kawo wata baiwa Allah ba ta wuce karanta talatin ne sai me kike kara kace tana son ta kike ne kawai alƙali yace me yasa yake so ta kike sai saboda an ɗaure ma hukuncin a gidan kaso shekara goma sha hudu ni ko ba zan iya hakuri ba yarinya ce ni kai tsaye ba za ki iya hakuri ba ta ce to kai wane wane ka ji tsarar da take yi ce ya ji gaskiya ne an ɗaure ka yace an ɗaure shekara nawa yace goma sha hudu yace mai girma mai jira amma nayi afin ina kallon yi kon Allah na wato abun wato abun in kalle in kalle ko wato kai subhanallah sai ta ce sai ce mata to ka ji da wata yace ai abin mai girma ya ne jira sai ce to ai ita ba za ta yi hakuri da saboda abin ta san da hukuncin kotu in aka zartar da shi ya zaro yawa wannan magana a fili wani abu ne da za ka iya nazara kuma ba za ka iya nazara amma ita tana nan a yadda take saboda haka ka ji abin da take dawa sai ce ina neman alfarma ta ƙara mun zuwa ƙarshen watan gobe sai aka ce kin ji me yace sai ce ita ba za ta iya haƙuri ba gaskiya saboda haka tana neman kotu ta kauhale mata ita in shi ba zai sake ta ba kotu ta sake ta da karfin ta sai ce to kaji abin da tace laifin me kai ne sai ce rai yana faɗar rai din nan jiki na yayin na san ba zai ja ba rai ai magana rai kuma wani abin ko dai abin din gashi ka faɗa da bakinka al-iqraru aula min al-shahada kotu a wanda kotu za ka je a kotun musulunci ba kake yanzu can din ma idan ka je can din kuwa zai ɗaga ma kafa ai yana faɗan wannan jiki na ya sani wallahi tallahi saboda da farko gaba ɗaya tausayin da nake yi daga shi hakika to sai alƙali ya kuma lalata masa wannan kalma sai ce to kaji ba za ta iya hakuri ba abin da take so ka sauwaƙe mata idan ka sauwaƙe mata Allah ya sa ka yi nasara ka jigo layin takara in kuma ta gama idda ta auri wani to da ya ga wannan bibiyi na sake ta saki daya kace alhamdulillah saboda haka sai alƙali ya biya yake to kina jini a yanzu kin kina al'ada take ba ta kin kina sallah take tana sallah kaga sai sai ya tabbata ya danyo waje a cikin to wata doka ya karrara yake to shi ke saboda haka ta tabbata yi inda a shari'un da na gani dai wallahi ba shari'a da da ana kaddara ni irin wannan da wahala ai shari'a ce ba amma da wahala ref matsalar ref yanzu kuna kallo matsalar ref ko shin za a kai mutum sai ya ji jiki duk da dai wannan tambayar ba ma ni ya kamata ka kai ba zai su je kamata a tambaya ba gaci na bane amma dai wannan matsalar gaskiya a iya tunani na da wahala iya abubuwan da na sani saboda na san waɗanda waɗanda su wato sharri ma akai kuma har yanzu suna burge ko wanda akwai wanda wani yake gaya mu mun shiga da'awa wani wani daga cikin wanda muke zuwa da su wani malami ne ce wannan ya san shi an gudu wallahi kawai ana tunanin jarra akai wata amma har yau ku kusa ba saboda kes ne ne wahala sha'ani ya wahala sha'ani ai kaga kes din ras a matsalolin yanzu kasar nan Najeriya ko ya ma fi na kisan kai fa wahala dan za ga mutum yanzu dan Allah ai kaman maganganun da ake duk matsala abin da yake a kisan kai blasphemy na martaba martaba annabi alaihi salatu wasallam da kisan kai ko duk cases ne da za a kai dan kafa amma na rasu za a gaba a dan kafa kuma yana ɗaya daga cikin abubuwan da yake janyo laifuffuka suna ƙara faɗaɗa kuma abin da zo a koma tausayin wanda ya yi laifi wa irin wannan dan kafa kamata ya wanda ya yi batanci ga annabi alaihi salatu wasalam da wanda ya kashe wani kar a dau lokaci wajen zartar musu da su kaga a lokacin ba wanda yake to yanzu ba ku ganin wancan da yi har wasu ba da da yanzu wanda ya kashe yarinyar nan ko ba ku gani ba wasu na ganin dan ya wuce yana kuka wasu na to a Allah ya ce wala ta'khudkum bihi ma ra'afatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir haka ba kun ba Allah tausayi ne shine rahufur rahim haka Allah yi amma kaga da yake abubuwan yanzu za a yi da za a dau wani lokaci da sai abin ya lisa shi a cikin zukatan mutane har a zo a samu lauyoyin da za su zo su ce ma mahaukaci ne ba shi da hankali a samu wata certificate shi ke nan zan je lalata to haka shi za matsalolin matsalolin kisan kai wallahi tallahi sun fi na rafiya ni a fahimta ta fahimta ta sun fi zahari akan manar kisan kai kisan kai yanzu sai mutum yayi daga baya ka zo al'umma sun koma tausayin wanda yayi ba shi Allah ya ce wa yin mutum ya kashe a kashe inda ana ɗauka wannan matakin da jini duk maji shi Allah maɗaukin sarki ba baya so ku ta yaya da laifi so yake ku faɗi hukunci shi haka Allah ya ce so ku ta bayanin da gidajen rediyo mu kullum faɗin suke wani ya kaza amma hukunci kaza to da an rage amma daga lokacin da wannan tabargazar da mutu zuwa yanzu kisan kai da abubuwa na rashin daidai raguwa suke ko ci gaba ake da ni ci gaba ake saboda ba a hukunci Allah ya sauya to wannan shi ne to kaga shi wali shi ne to kaga wani haka na a kotu wajen saki alƙali shine wato alfa da omega idan ya ga dama abinda wato ya ga za a iya cutar da bangare bangaren mace zai iya saki to sai dai duk da cewa a wannan gabar miji alƙali ko shugaba zai iya aurawa wani wata amma bai sani sai da yardarta domin ka tambaye da yalla bai yi tana nan a zaune shine muka ce tana nan a ko tureza inda ba ta so za ta ce ita ba a'a saboda haka akwai yarda tana nan domin auren dole a wajen yanzu babu ji mun biya satin da ya wuce na wanda mutum zai aura sannan mun fahimci cewa za a iya aurar da mutum da abin da ya haddace ko wata ƙwarewa ta ka ko da ba ƙur'ani ba ne ya ƙware a wani abu aka ce ya zo ya koyi da shi aka yarda in dai an yarda to ya halatta shi ne maganar yarda shi a nan zan fito muku da tambayar da takin da ya yi wancan sharaɗa na haƙƙun shurut da ake magana a kai shin sharaɗin aure sharaɗin aiki ko karatu yana cikin sharaɗin da za a ɓata aure ko baya shi ne tambayar da ne satin da ya zo zai aure ta ce to sai ta yi aiki da ya zo ya aure ta ya ƙi yarda ya taɓa alaƙa auren su ko bai taɓa ba ya taɓa ina da ni akwai sabanin haka a cikin ko kowa yadda da wannan ra'ayi cewa idan ya yanke sharadi cewa lallai sai lokacin da ya fara ne wanda aka ce ba ba ba za a baki wata yadda za ta yi karatu in ta gama za ta yi aiki da ya zo bayan ta gama karatu ya ce sam full housewife yake zo ta ya samu bai taba ba to albadari ya ce bai taba ba me yasa ya gindaya wanda aure yake cika da shi kun ga abin da yake sharadin cewa abin da albadari yake so ce da aka zo tsaurin aure ranar tsaurin aure a cikin wannan stipulations din da aka kawo babu cewa har da aiki ko an faɗa a ce jama'a kun je da eh mun je da an faɗa da aiki ko da karatu to a gwaba ku gwaba tsakanin wannan dalilin naku da nasu wani ne ya fi kai na ga kala dariya a kai na'am masu ra'ayin alwadari ba su da yawa kun fi yawa a wannan ra'ayin amma wannan da ya kawo ya za ku yi da shi to kun ji Allah bai yi maka muta ba cewa na ta ne kuma me na ya yi wallazi na amanu auku bil uqud ko na ma baka aya ya ku wanda gaba da gaskiya ku cika alƙawari in baka cika ba ba ya bata abu misali magana da muke duka mun a mai girma alƙali a dai da wannan jarabin zai ce da an ji wannan zai ce to aure ya ɓaci zai yi fasakin sa zai ɓata ji akan ba baki kin fita aiki ba ko ba baki kin gaba da boko ba kaji mala abu ce dai dai kai ka amma wannan wato sharaɗin da albadari ya kawo ya cewa ranar ɗaurin aure ba a zo an ce um la nikaha illa bi sadaqin wa waliyin wa shahidai adilin ko ba ce wa aiki ba ko wa boko ko an faɗa saboda haka ba ku da dalili ke ka sauka amma ina ji yalla bai alai kabir fara yana magana haka haka Na'am to shi ne abin da ake faɗa shi abin da albadari yake magana kan gini shi abin da fa misali idan misali yanzu idan ya ci zuwa sai ya hana ta sadaki na ko bai ba yi da ya zo sai ya hana sadaki eh ko ba za ma su sauko ba ne ai eh wai cewa yan siyasa sun yi alkawari nawa suka yi ba su cika ba wato mun sauke su shi ne alai kabir fara yace to ai doka ta baka damar ka sauke mu ne ba ma sauke ba kun ji wani kuma sai wajen rigima ya furto alai abaka yace wai gaba ɗaya babu da gaskiya ba uban ɗalibu wani wani ne amma dai maganar cewa wanda ya je kullu alkawari daga gida aka yi yarjejeniya da shi magana ake akan bai kyauta ba amma aure da nan daram bai lalace bai yana nan tsam magana albadari tana nan bila amma bai kyauta ba na yadda au hu bil uqud ya kamata ka cika alkawari ka zama cikakken mutum zai da dirjo da ya to akan aiki oke oke to na mai da eh na a to nan kaga maslaha ne ba ai wannan aya ne mutu yanzu ana magana akan right ne ba privilege ba right ake magana akai cewa right din ta ne cewa kaza kaza kaza in yazo yanzu ya ce shi ba ya san aiki amma ga albashi wannan ai ba mu da jin kansu ba na ba wanda zai ji kansu ko za a ji kansu ba mai ji amin ba haka shi ne maganar da muke idan aka je kotu alƙali ba ba zai rusa aure akan wannan ba baya fata shi ne maganar da muke cewa dan ta kai ƙara dama dan rigima ta iya gida ce oho inda tana gidansa shi ba ruwansa amma idan ta kai ƙara alƙali zai fasa cin aure akan wannan ba zai ba shi ne maganar da muke na ƙwarai kuwa an ce ne kun taba ji a wurin da kuka ji aka bada sharadin cewa sai ta yi aiki don Allah kun taba ji ba ya ji ji Sidiyo. Yanzu don Allah idan aka zo maganar sadaki ba a tambaya a ce ajalan ne ko lakadan ne ko auje ko ajalan ba a faɗa. Saboda sharadi ne. yi baki ne auren amma sai an gaya wa mutane baki duk duniya ta sani me za ka ce to me kake so ka ce ka ku in ya hana ta aiki ta zaku ta irin zai ka je ga to shi kenan sai a zo a gwada din ya ga zai kadin yake ta kanta shi kenan in kuma ka gane ya ka je da shi kenan bai ta je da wani tana nan a wadarsa babu shi ba wannan sharadin kamar wanda ya zo yake daga ke ba tsari ne kuma ya kara ko bai gaya mata ba a tsoro da zan sai ya yi yadda daga ke ba zan ƙara kowa ba kuma ya zo ya ƙara ku daya ku ji bara ku ji cewa suka yi sharaɗin da ake magana a kai duk wannan zafin na faɗa shine sharaɗin da yake da alaƙa da family kusura shi suka ce yanzu rashin yin aikinta zai yi wa zai yi wato zai lalata alaƙar family din ba zai lalata ba don in dai ne mata komai abin da ya kamata ba wani abu amma ba ku sani cewa a maganar ya kamata bai kyauta ba yawwa kar kai alkawarin da ba za ka iya ba yanzu misali wurin baku akwai wanda na sani muna wasu sun san shi yana malami ne sosai wata ran muna magana da shi sai yake ce mu lokacin da ya auri matarsa bayan sun yi aure sai kawai baban da sai ya samu mata aiki sai aika masa da ofa oke ba ma yake wani admission za ta ci gaba da karatu sai yake mata sai shi yake mata tamayar shi ba karatu za ta yi ba mahaifin da yake yana da fahimta sai yake to Allah ya kyauta ya kyale sai bayan shekara guda sai ya samun mata admission shi da kansa sai ba da sai yake ta je ta nuna wa abban cewa za ta fara karatu mamaki ya kama shi shi ɗan waya ya kira shi yana mamaki shi ne kuwa yace wanda ta zo min da adiyyar kaza yace eh wallahi yace to na gabara an zo da wannan yace eh alaji yace a bara lokacin da ka samu admission ban da ikon daukar nauyin ta yanzu kuma ina da iko zan iya daukar nauyin ta shi ta daga ya kamata in samu mata admission kaga hankali ke hankali ke saboda haka ya san cewa wannan wato wani lokacin su maza karfa-karfa ce ba sa so haka ne inda ba za ka yi musu karfa-karfa ba ka kyale shi je kawai ka nuna wa muhimmancin abu shi kenan sai a zauna lafiya amma dai a fahimta da kyau maslaha ce shi aure mabniyun alal masalih maslaha za ka kalla daga me zai zai kai ma shi kenan akwai ko wanda yana da shi kuma kamar ya mutu mai aiki yake so kaga to tun kafin fare kuwa duk da wata baiwa Allah aikin da ke yi ta taimakon malam auren jaji suke yi ba da Allah ba ne tafsiri yake ne ko Allah tana nan tana ma'aikaciya ce wata ɗaliban mu ce tace tace ita abu da ke sa tana dan samun dan tangarda tace in ka zo ta fahimci cewa abun hannunta kake so sai ta ji ka sani maka domin zuwa zai zauna ta zama mijin kai matar ita za ta rika komai dan namaki to saboda haka wannan shine wannan abin za a fahimta da kyau tun daga lokacin da in ba kwa son bashi tun daga farko kuka gane take taken sai ku ba wani amma kuka sake kuka bashi ya aura to sai da yadda haka ke yi kuma amma ka sani kar kai dauko duk abin da zai zuba ma da kima a gurin zurkar ka kakkade shi yauwa kuma akwai gidan da kaje dawa ka san tsarin gidan ga yadda suke to karka je ka lalata musu tsarin su ka tafi kufuinka ka je a samu compatibility a inda za ka ka san gidan da za ka je ka zauna in ma cewa kai ka rika zuwa tana ɗebo ruwa in ga ruwa ce za ta yi akwai irin gidan sai ka tafi nan ko mutum misali ya je ɗauko yarinya tana medicine tana level 5 yanzu yake ba za ta yi aiki ba yawwa to kaga irin wayannan abubuwan su ne za a kalla ko ta karanta nursing ko midwifery misali ire-iren wayannan abubuwan yazo ya hauye dire duk abu da kuka kalle shi shari'a ta kawo shi in sauki shi za wa garan malamin mu bala alƙarin Ismail yake cewa hatta wasu sharaɗan da wasu ke kawowa su dangana malikiya yake ba na malikiya bai ba a fahimce su ba a ce kaza kaman matsalar lafiya sai kaza kaza yake wallahi ta kuda yake suna jin abubuwa yake wani lokacin mutane har masu fatoyin wani lokacin ta kuda abubuwan a mutum ne zai zo yanzu sai ya rika magana akan haƙƙin mace za ku jinna sukar abin kusan ko da yaushe amma ya kasa gaya mata masuliyarsa shi kullum sai a zo a gaya ma ai mace tana da haƙƙi kaza da kaza da a to ita kana gaya mata nauyin ta wanda mujin ka ga mata nauyin ta ita ma masuliya an yi da kada shi za wanda da nan kawai wai ana sako wani dan kilif a wata tasha ta to shin nan na zo za su gane wace ce wanda suke yaudaran mutanen nan kawai sai a sako wata mata irin tallallukan nan da ake ana sako ta sai ta ce wai bayani ina mata sunan jira tana cewa ai wallahi mai gidanki ma bai sai tsaro wata mata ba sai da yake in baki iya wannan gurin sai a faɗa kawai sai a yanki sai a kuma sako cewa take wai musulunci ba ya ba wa mace dama ba bai isa ya karo miki wata ba sai kin yarda da Allah ka ji wani karatu wai musulunci a ina a ina ya faɗa haka Allah ya sauya su saboda haka wannan shi ne abubuwan da ya kamata mu lura da shi mu kiyaye bari mu karasa wannan hadisin duk da an gaya mutum ɗazu lokaci yayi ana anas bin malik radiyallahu anhu anna nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ra'a ala abdi rahman bin auf annabi alaihi salatu wasalam an san malik yace annabi ya ga abdi rahman dan auf yana cikin biloniyas na sahabbai manyan masu kudi ya ga asara sufra gurbi alamar wani turare sufra an gane ko alamar turare a jiki a jikinsa na angwanci qala fi ce ma hada annabi yace wannan kuma fa qala yace ni tazawwajtu imra'atan na auri wata mace ne ala wazni nawati min zahabi waznu nawatin shine wato abin da kimar ta kai dirhami biyar na gwal shi yake cewa wannan nawatin dirhami biyar na gwal kimar ta kai haka shi yake kira waznu nawatin ma'auni kada sai yace ba kun ga shi sadakin sa da yi shi ma aka yi kwambatin kudin zuwa sati mai zuwa mutu shi da yake biloniyan ba kada sai yace barakallahu laka Allah ya sa muku albarka sai annabi yace auli amma kai walima walau bi shatin koda da akuya ne saboda an duba yanayin sa shine aka ce duk mai hali ana so ya walima alal akalli ya sa akuya mu ba sa babu akuya yanzu akuyar a ku take ba ta ciki tunda kun saba ci amma mu aka kawo za ta bata mana ciki wai alaika biyu ne yake ba ta ciki take mu tsar za mu ci ani an mari ba abin da za ta yi mana saboda haka wannan gini to kaga wannan an so kai addu'a ga wanda yayi aure ko baka sani ba ko baka samu zuwa baka yi mana addu'a kuma ka ce barakallahu lak Allah ya sa muku albarka an so wannan sannan an so a yi walima musamman ga mai hali an gane ko yawwa sannan hadisin ya kuma nuna mana duk da Abdurrahman dan Auf biloniya ne yadda aka san shi da kuɗi duk abin da ya tsaga fa ya jiyar aka dan Auf yayi amma biyu ya zai ya ba da kuɗin da sai da ya tashi hankalin kowa ba wannan dirhami biyar sun ya baya wannan yana da muhimmanci kwarai da gaske a duba shi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu dadansa wanda muka yi kuskure Allah maka kuskure sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunan ta kyawawa da tsohon da muka faɗa Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon bunta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata muna roƙon Allah da sunan ta kyawawa da tsohon da muka faɗa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alkhairi Allah ka biya musu bukatun suna roƙon Allah madaukakin sarki da suna yin kyawawa marasa lafiya gida da asibiti Allah ka ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah ka inganta lafiya iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ka kitan su da gafara masu rai kuma Allah ka kara musu lafiya da nisan kwana suna roƙon Allah da suna yin kyawawa masu jarrabawa da waɗanda suke neman aiki da sana'a Allah ka agaza mu waɗanda suka za aure a gaba da waɗanda aure su kuwa a gaba Allah ke galamar muna roƙon da suna yin kyakkyawa ko kun zama da kuka san mu Allah ya da ita lafiya kuntun rayuwa da ake fama da shi Allah ka yayi mana Allahumma amina fi awqatina wa akhina ummatana wa la umurina واجعل ولايتنا في من خافك وتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين صل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب العزه عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين haram ba yau kana ɗauke akwai akwai